بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar Lahadi 21 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 40 daidai insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih wallafar al-Imam al-Hafiz Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbarri annamari rahmatullahi alaihi. Al'imamu ibn Abdulbarri namari al'urtubi ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal az-Zuhairi, jazahullahu khairan, wanda ya mata gyara ya sa mata suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli. Don ba manta ba muna bibiyan malam a inda yake mana magana akan wato matsalar ta shafi alaƙa tsakanin malamai da masu mulki da irin yadda muka ji malaman farko sun yi wato tsoratarwa akan cewa malamai su gujewa shishigewa masu mulki da masarauta da 'yan siyasa da bayani akan in ma har za su yi alaƙa da su ya zama alaƙa ce ta mutunci ta sanin ya kamata ta nasiha ba ta neman abin duniya ko bambadanci ko makamantansu ba. Za mu tashi inda yake cewa a lambar gaba ta ɗari bakwai da talatin da ɗaya da ya ce, Ƙala Abu Umar, min hahuna wallahu a'alam, ƙala al-Fudail ibn Iyadin rahimahullah, lau anna li da'watan mujabatan la ja'altuha fil imami. Wato bayan da ya kawo magana cewa Sufyan Thauri ya kasance yana cewa da can an samu malamai ne da suke miƙewa su je su ma sarakuna da siha sarakunan kuma su ji daga baya sai aka samu malamai waɗanda suke zuwa ne su nemi wani abu a hannun sarakunan daga nan sai sarakunan suka daina jin nasihan malamai shine sai ya kawo wannan magana shi kan shi malam ibnu abdul bari yace ina ganin daga nan ne wato fudail ɗayan iyad rahimahullahu yake cewa da a ce na san wata addu'a wacce karɓaɓɓiya ce idan na yi ta, da zan yi ta ne masarki da ja'altu hafil imami. Wannan kisa tabbatacciya ce daga Fudail ɗan Iyad mashahuriya ƙwarai. Al'imamu Abu Nu'aimin al'Asfahani ya kawo ta a cikin alhiliya cikin juzi'i na takwas, ga ta nan da isnadin ta da malam ya kawo, zuwa ga wani mutum mai suna Abdulsamad ibn Yazid al-Baghdadi, yake cewa samitul fudail ibn iyad yaqulu law anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam qila lahu sai aka ce mishi wa kaifa zalika ya aba ali me yasa kake so kai haka qala yace mata ma sayyartuha fi nafsi lam tahzani yace in nayi makaina addu'ar to wato raina ba zai baci ba ni kadai ne zan ci moriyar ta ma'ana wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imami salahul ibadi wal biladi amma idan na yi ma shugaba wannan addu'ar Allah ya karɓa sai gaba ɗaya al'umma su gyaru ƙasa ta gyaru kila wa kaifa zalika ya aba ali aka ce me kake nufi fassir lana haza qala yace amma salahul biladi ina nufin gyaruwan ƙasa fa idza aminan nasu idan mutane suka samu aminci aminan nasu zulmal imami in Allah ya gyara shugaban mutane suka amintu daga zaluncinsa cewa ba azzali bane ba azzalimi bane ammarul kharabati wa nazalul arda za su dinga raya ƙasa su sauka a ƙasa idan aka san ga wani shugaba wanda baya zalunci sai al'umma su cika ƙasar shi su gyara ƙasa wa ammal ibad fayanzuru ila qaumin su kuma wato wannan gyaran gyaran ƙasa kenan gyaran mutane kuma yace sai kaga sarki na gari shugaba mutumin kirki sai ya kalli wasu mutane min ahal jahali waɗanda ba su da ilimi fa ya kulu ya ce qad shaghalahum talabul ma'ishati an talabi ma yanfa'uhum min ta'allumil qur'ani wa ghairi ce waɗannan ina ganin neman abinci ya shagaltar da su sun kasa neman ilimi na alkur'ani da abin da zai amfane su fa yajma'uhum fi darin sai ce a tara munu su 50 50 kowane gida a sa mutum 50 aqalla au akthara ko sama da haka kasa da haka ya qulu lirrajuli sai nemo wani mutum malami kenan ya ce mishi laka ma yuslihuka zo ka zauna ka karantar da waɗannan ni kuma zan ɗauke nauyin buƙatunka wa allim ha'ula'i amra dini ma'ana zai sa a tara mutanen gari a ba su abin da ya kamata na ilimi sannan a ba malamai abin da ya kamata wanda zai ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu don su koya musu ilimi wa unzur ma akhrajallahu azza wa jalla min fihim mimman yuzakkil arda faruddahu alai faraddahu alai yace sai ya ce mishi yi ƙoƙari waɗannan ɗalibai kai ƙoƙari ka gyara zuciyarsu ka fitar mana da abin da zai amfani al'umma a cikinsu. Ƙala fakana salahu al'ibadi wal biladi, kaga ya gyara ƙasa ya gyara al'umma, faƙabbal ibn mubaraki jabahatahu, ibn mubarak yana zaune sai ya tashi sai sumbanci ainihin wato goshin abin nan shi fudailu, وقال يتي يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك yace ya kai malamin arziki wa zai iya wannan bayanin in ba kai ba wannan kenan shine shi wancan Abdulrahman ibn Yazid wanda yake ce Mardawiya dama khadimi ne na Iyad kuma malami ne cikin thiqat sai mu kuma sama inda yake cewa wa anshadani Ahmad ibn Umar ibn Abdullah li nafsihi fi qasidatin lahu نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء فبهم يلتئم الشمل على بعد الثناء وبهم قامت حدود الله في أهل الأداء وهم المغنون عنا في مواطين الأناء وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء فهم أركان دين الله في الأرض الفضاء فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء يتين نسأل الله صلاحا muna roƙon Allah ya bada nagarta lil wulati ga masu shugabanci ar-ru'asa jagorori kullum muna musu addu'a Allah ya sa su dace fa salahuddini wad dunya domin gyaruwan addini da gyaruwar duniya salahul umara shine idan shugabanni sun gyaru fabihim yalta'imu shamlu idan aka samu shugabanni gyararru shine al'amura zasu zasu zasu zasu dau a seti ala bu'udit tana'i ko ko mun nisan tsakanin shugabannin da mutanen wato kuma fadin kasar su inda shugabannin na gari sai ka kuma ya gyaru wabihim qamat hududullahi fil ardil adai kuma da su ne ake tsaye da hukunce hukuncen Allah shugabannin nagari su suke tsaye da doka Allah a cikin ƙasa wa humul mugnuna anna kuma su suke mana suke wadatar da mu su ne suke ɗauke mana ɗawainiya fi mawatsinil ana'i a lokacin da ake cikin kunci da wahala wa zahabul ilmi anna fi zahabil ulama shi kuma ilimi yana karewa ne idan malamai suna ta mutuwa fahimu arkanu dinillahi waɗannan guda biyun da malamai da shugabanni su ne tarakun addinin Allah fil ardil faba'i a wannan ƙasa buɗaɗɗiya fajazahum rabbuna rabbuhum anna bi mahmudil jaza'i Allah ubangijinmu muna roƙonka ka saka wa malamai da shugabanni da kyakkyawan alkhairi wannan wannan kenan sai malam yace wa qala qatadatu qatadatu yana cewa al ulama'u kal milhi malamai kamar gishiri ne idza fasada shay'u saluha bil milh idan wani abu ya lalace sai a gyara shi da ainihin wato abin nan da da da gishiri wa idza fasada al milhu lam yasduh bi shay'in shi kuma idan ya lalace bai gyaruwa da komai qila wakila lil a'mash wata na aka cewa a'mash ya ba muhammad laqad ahayta al ilma bi kathrati man ya'khudhu anka Allah ya taimake ka ka raya ilimi saboda yawan daliban da kake da su fa qala sai yace la ta'jabu kar ku dinga mamaki kar abun ya burge ku fa inna thuluthan minhum yamutuna qabla an yudriku wannan da kuke gani ɗaya bisa ukunsu duk mutuwa za su yi ba za su kai matsayin malanta ba. Wa thulusan yukrimuna sultana wa hum sharrun min al-maut. Su kuma ɗaya bisa uku su kuma za su koma ba su da aiki in banda yaban sarki, za su zama ‘yan fada ne, ‘yan bambadanci ne, ‘yan kamfen ne masarakuna, ce wannan su kuma gara ma wanda suka mutu sun fisa alkhairi. Wa min thuluthi thalis, to sura ɗaya bisa uku na ƙarshe qalilun man yuflih wanda su basu zama ƴan fadar sarakuna ba kuma basu mutu ba sun kai ga sun samu ilimin amma ƴan kaɗan ne a cikin su wanda za su tsira a harkar ilimi haka a mashiki da wannan irin wato shi'umci dama kamar yadda muka sani wa qalu suka ce sharrul umara'i mafi sharrin malamai afon sharrul umara'i mafi sharrin sarakuna aba'aduhum min ulama'i sarkin da ya nesanta kanshi daga malamai shine mafi sharrin sarki wa sharrul ulama'i aqrabuhum min ulama'i malamin da yafi kowanne sharri shi kuma shine wanda ya kusantar da kanshi zuwa ga sarakuna kaga Umar ibn Abdul Aziz yana cikin khairul umara saboda ya kusantar da malamai zuwa gare shi to wanda shi ko malamin da zai zama shi kuma kullun so yake je kusa da sarakunan ba su su zo kusa da shi ba shi kuma shine sharul ulama Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a wa qala wa qala Muhammad ibn Sahnun kana li ba'di ahli al-ilmi akhun ya'ti al-qadi wal wali bil layli yusallimu alayhi wani malami ne yake da wani dan uwa sai zama dan uwan yana da wata dabi'a kullun da dare zai je gidan alkali da gidan gwamna ya je ya gaishe su fa balagahu zalika sai labari ya iske dan uwan nasa fakataba ilaihi amma ba'd sai rubuta mishi sako fa innal ladhi yaraka bin nahari yaraka bil layl kana shi kana shiga da daddare kana bata kana kana badda kama kana zuwa kana kaza kana kaza to Allah fa dake ganin ka da rana yana ganin ka da dare wa hadha akhiru kitabin aktubuhu ilayka kuma wannan shine sako na karshe zuwa gare ka qala muhammadun fa qara'atuhu ala sahnun fa a'jabahu na karanta wa sahnun wannan wasiqa sai abin ya burge shi wa qala yace ma asmaja wato wannan ma asmajahu bil alimi an yi uta an yi uti an yi uta ila majlisihi fala yujadu fi wa yusalu anhu fa yuqal innahu indal amir yace babu abin da ke bata malami as-samaj shine nono wanda ya lalace wanda yayi yayi tsani kwananne yace to babu abin da ke kai barna ga malami a wayi gari a zo majalisinsa neman karatu ko neman fatawa sai a ce ai baya nan yana ina a ce ai ya tafi campaign ya tafi taron siyasa ya tafi neman kwangila ya bar majalisin ya tafi wata sabgar duniya ya ce to babu abin da ya kai barna da lalacewa ga malami ya zama haka wa qala suhnun suhnun ya sake cewa idza atar rajulu majlis alqadi thalatha ayyamin mutawaliya bila hajatin fayanbaghi alla tuqbala shahadatu idan mutum ya yi kwana uku yana zuwa majalisin alkali wai alkali irin na yanzu ba su alkali a lokacin kamar sarakuna ne suna ya ce so uku a jere ba yi da wata bukata da ke kai shi wurin sai dai neman fada kawai ko ya ce wannan ya cancanta a daina karɓar shaidarsa kala abu umar wa ma'ana hadal babi ya gama kawo duk maganganun yanzu zai ta'aliki ya ce wannan babin da ke magana akan hulɗa tsakanin malamai da sarakuna kullihi ga baki ɗaya babin nan fi sultanil ja'iril fasik ana tsoratar da malamai ne daga su guje wa sarki wanda yake ja'iri fasiki fa'ammal adlu minhu alfadilu amma shugaba na ƙwarai mutumin kirki fa mudakhalatuhu wa ru'yatuhu wa aunuhu ala salahi min afdali a'malil bir a zauna da shi a ganshi a taimake shi akan aiki na ƙwarai wannan ya daga cikin ayyuka mafiya alkhairi daga mallam bakar gumi yayi irin wannan Allah ya gafarta mishi yayi masa dauna yayi ma ciwo shagari Allah ya gafarta musu gabaki da ala tara anna umar ibn abdul aziz anna umar ibn abdul aziz inma kana yashabuhu jullatul ulama kai baka ga mallam wato sarki umar dan abdul aziz ya kasance manya-manyan malamai ne suke tare da shi ba mislu urwa ibn zubair kamar urwa dan zubair wa tabaqatihi wa ibn shihab wa tabaqati haka sayyidina umar shi ma fada shi wa kad kana ibn shihab yadkhul ila sultani abdul malik wa banihi ba'da muhammad ibn shihab az-zuhri babban malami ya kasance yana zuwa fadan sarki abdul malik dan marwan kuma yana zuwa fadan ƴaƴan shi a bayansa sa abdul malik dan marwan shine sarki wanda yake da ƴaƴa guda hudu duka halifofi a banu umayya akwai Walidu, akwai Suleiman, akwai Hisham, akwai Yazid. To duka waɗannan ya kasance a zamanin rayuwarsa shi Urwa afwan shi Ibn Shihabin yana zuwa wurin su. Wa mimman kana yadkhulu ala sultani daga cikin malaman da ke zuwa wurin sarki akwai ash-sha'bi wa qabisat ibn du'aib wal hasan wa abu zinad wa malikun wal auza'i wa shafi'i radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda gaba da duk waɗannan sun kasance suna zuwa amma ba kwaɗayi ke kai su ba ba neman duniya ba suna zuwa nasiha ne suna zuwa ne da karamarsu da kwarjininsu sarakunan ma shakkarsu suke fa idza hadara al-alimu wa jama'atun yatulu dhikruhum da wasu malamai wanda an ce za a faɗe su dan can zai tsayi malam yace wa idza hadara al-alimu inda sultani ghabban idan malami yana zuwa gun sarki amma lokaci bayan lokaci shine ghabban ba kullum ba fi ma fihi alhajatu ilai kuma ya zama abin da ya kai shi abu ne wanda akwai bukata wa qala khairan kuma da yaje ya faɗi alkhairi zuwan ba kullum ba sannan sai in akwai bukata da ta sa ya zama dole sai ya je kuma da yaje abin da yayi din alkhairi ne bukata ce ta alkhairi ta al'umma wana taka bi ilmin yayi magana da ilimi kana hasanan wannan abu ne mai kyau jibun abdul bari wa kana fi dhalika ridwanullahi ila yawmi yalqahu kuma zai samu yarda Allah har ya gamu da Allah yace walakinnaha amma fa su waɗannan fadoji da waɗannan gidaje na sarakuna majalisul fitnati majalisun alfitnatu fiha aglab ka sani fa wuri ne wanda yake fitina ta fi galaba akan alkhairin da ke ciki wassalamatu min hatar kuma fiha tsira daga wannan fitina shine ka gujewa abin da ke cikin wurin al'aslu kenan al'aslu kar a ganka a gun sarki kar a ga sarki a gunka in kuma an ganku tare to ya zama alheri ne ya haɗa ku ya kai malami ya kai ɗalibin ilimi ba wai ka je ka nemi abin da kai za ka samu naka na duniyarka ko ka je ka samu shiga ko ka je ka yi kamfen ko ka yi kaza abinda dai zai zama mutuncinka zai taɓu kimarka za ta lalace darajarka za ta zama abin wulaƙantawa mutuncinka zai zama ka halasta shi ga wawaye to sai an kiyaye wannan ya ce wa hasbuka ma ta ƙaddama fi hadal babi min ƙauli sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka riƙo ya ishe ka ɗaukan izina abin da ya gabata a wannan babi na faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man ankara faqad bari'a wanda ya faɗa musu ya ce abinda ake yi kaza ba daidai ba ne wannan ya tsira walakin marar da yawa ta ba'a wane ne yake cikin ruwa shi ne wani da ya dada abinda suke yi ya biye musu ya ce fa'ab'adahu Allah azza wa jalla sai Allah ya nisanta shi daga rahamarsa Allah ya tsare wa anil mughira ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham qala al-ilmu li wahidin min thalathati yace ilimi na ɗayan mutane uku ne na ɗaya allazi hasabin mutumin da dama can yana da kyakkyawar dangantaka mai daraja ne yuzinuhu bihi mutum ne dama ɗan manya ɗan sarakuna ɗan malamai ɗan da ya fito daga wani tsatso ko wata zuriya mai albarka mai daraja don ita shi ilimi sai ga ilimi ya ƙara mai daraja nan take ya ce ya ƙara mashi kwalliya aulizi dinin ya susu bihi dinan ko kuma wanda yake ma'abocin riko da addini wanda ilimi zai taimaka mashi ya gudanar da addinin shi lahiya lau auli man yaqtaritu bis sultan na ukun su kuma shine wanda zai cakuɗe da sarakuna wa yadkhulu ilayhi ya je gun su yahtafuhu bi ilmihi wa yanfa'uhu bi yaje na yathafuhu nam yathafuhu bi ilmihi ya kai masarakunan wato abin nan tsaraba ilimin ya amfanar da su kaga ashe ana buƙatar sarki wanda zai ma malami malamin da zai mai sarki nasiha ana buƙatar shi wa qala zubair la a'lamu ahadan jama'a hadhihi al-khilal athal illa urwatu ibn zubair wa umar ibn abdul aziz yace ban san mutumin da ya hada duka ukun nan a ce dan dangi ne kuma yayi aiki da ilimi kuma ya zauna da sarakuna ya amfane su ba in ban da waɗannan mutanen guda biyu su ne urwatu ɗan zubair kaga ɗan dangi baban shi a zubair ibn awam hawari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi ilimi yayi aiki da shi ya zauna da sarakuna ya musu nasiha nasiha ta gaskiya sai kuma shi kanshi umar abdul aziz din shi ma ɗan dangi ne sannan yayi ilimi yayi aiki da shi kuma ya zauna da sarakuna kafin ya zama sarkin ya musu nasiha ta kwarai fa kilahuma jama'al hasaba wad dina wa mukhalatat sultani su biyun nan sun hada haka ba kowa ke samu wannan abu ne wanda yake azizun jidda qala abu umar qala sallallahu alaihi wasallama yace annabi yace sab'atun fi dhillin fi dhillillahi yawmal qiyama yawma la dhilla illa dhilluhu imamun adil cikin hadisin nan mai mutane guda bakwai waɗanda za a sa su a inuwa Allah ran da babu inuwa sai ita to na farkon su da aka ambata shine shugaba na gari kaga wannan mutumin kirki ne da kenan ya kamata a yi hulɗa da shi وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسط المقسطون على منابر من نور يوم القيامة ما سو عدلتي za a sanya su akan wani mumbari na haske ranar alkiyama wa an ya ibnu abi kathirin ya dan abu kathir Allah ya kara masa rahama yake cewa kataba umar ibn abdul aziz ila ummalihi an an ajru ajru ala talabati ilmi rizq wa farrighuhum lit talab ya rubuta shi umar abdul aziz zuwa ga gwamnonin shi cewa a lissafa ɗaliban ilimi a kowane gari a sa musu allowance a ba su stipends don su zama sun shagaltu da ilimi ba sa da wata bukata ta rayuwa daga wannan wato nasihar mutanen kirki da suka mai ne kenan ta sa yi wannan watakila wa hadha wa mithluhu fi siratil imam al-adili wa billahi tawfiq ce da irin wannan da yawa a cikin tarihin malamai na gari yana nan da yawa da yawa da yawa wa qala abdul muta'al abu salihin min ashabi malikin qila li malik wasu suka taba yin maliku wani wani itiradi suka ce innaka tadkhulu ala sultan alga ta malam muna ganin ka malami mutumin kirki amma sai aga kana zuwa gun sarakuna kana shiga kana fita wa hum yadhlimuna kuma ga su mugayen sarakuna ne waya juruna suna zalunci aljawr shi ma zalunci faqala kamar yadda za a ce ba mu taba jin ka musu nasiha ba sai dai mu ga ka shige musu kawai faƙala sai ya ce yarhamukallah ya ce wannan mutumin Allah ya fi maka fa aina takallumu bil haqq a ina kake so in je in faɗi gaskiyar ai ina zuwa ne dan ma ina zuwa in ga musu gaskiya ne kuke ganin sauki ai ba wai sai na fito ku na ga muku abin da nayi ba wa al husayn ibn ali daga al husayn ibn ali kala yace lamma hajja harunu qadima al madinata harunu rashid yayi aikin haji da ya aikin hajji sai ya zo madina ziyara ba asa ila malikin bikisin fiye hamsu mi'ati dinarin sai aikawa da maliku da wata ‘yar jaka kis shine kamar jaka da suke zuba kuɗi haka a ciki akwai dinari ɗari biyar wato kuɗi ne mai yawa kowane dinari ɗaya a yanzu ka ga wajen dubu ɗari biyu ne to kuɗi ne mai yawa ko a yanzu ya aikawa da maliku da wannan kuɗi falamma qada nusukahu wansarafa da ya gama ainihin ibadarsa ya koma ya tafi ya gama wa qadimal madinata yazo garin madina zai wuce zuwa sham kenan ba asa ila malikin anna amiral mu'minina yuhibbu an tantaqila ma'ahu ila madinati salam sai ya aika wa maliku da sako cewa Allah shiga mata malam halifa yana roko in zai yiwu ka tashi ga baki ɗaya ka cokan kai ƙaura ka ban madina ka dawo madatus salam wato bagdad kenan faƙali lil rasuli sai sayyidina imam malik ya aika wada ya aika ya ce ma dan saƙon kullahu ka ce ma sarkin innal kisa bi khatamihi jakar da ya kawo tana nan da sil ɗinta ban buɗe ba ma ko buɗe ta ban yi ba kuɗin shi suna nan intact in yana so a dawo mai da kayan shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما النبي يأتي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلموا مدينة تافع الخير كمتاني إندا سنسد أتكى حديث بخاري دا مسلم النبي يكتوى za a bude ƙasar Sham sai wasu mutane su kaura su bar Madina su koma Sham ba su san Madina ta fi alkhairi ba Nabi ce ana nan kuma za a ƙara bude ƙasar Iraki sai wasu mutane su tashi tashin kaura su koma ƙasar Iraki ba su san Madina ta fi musu alheri ba ana nan kuma za a ƙara buɗe ƙasar Yaman sai wasu mutane su tashi su ƙaura su koma ƙasar Yaman ba san Madina tafi musu alkhairi ba kuma malaki ce shi ba zai bin Madina ba saboda wannan ainihin istinbati nashi akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dan haka bai bar Madinan ba kuma sarkin bai ce a dawo mun da kuɗi na ba na fata mun gano to kaga wannan sune malaman da suke za su iya hulɗa da sarakunan kuma su tsira wanda ba zai iya haka ba kuma ba kowa bane to kamar da faɗa tun farko da yake cewa wani wuri ne wanda yake wato akwai yawan fitina a cikin shi guri ne wanda yake yadda yace walakin ha majalisu majalisu lil fitnatu fiha aglab da haka kaga ake jin tsoro ake taka tsantsan ake gujewa wannan abu wallahu musta'an malam yace albabul arba'una dhammul fajir min al ulama wa dhammu talabil ilmi lil mubahati wad dunya babun dake bayani akan yin Allah wadare da malami wanda ya zama ba mutumin kirki ba malami ya zama fajiri ya zama wani wato mara kirki ko mara bin doka Allah sannan kuma da ha'ila yau da yin Allah wadare da neman ilimi dan gogoriyo dan alfahari da neman ilimi dan duniya ga wani taliki mai kyau da malam ya kawo mana shi daga littafin at-tazkira na Badruddin ibn Jama'a wanda in kun mun karanta shi a baya lokacin corona irin karatun da aka dinga yi daga gida yace fi hadha al-ma'ana yaqulu ibn Jama'a rahimahullahu fi tazkira yake cewa wa alal alimi an yunazziha ilmahu an ja'alihi sullaman yutawassalu bihi ila al-aghrad ad-dunyawiyya ana so malami ya gujewa ya tsarkake ilimin shi daga sanya ilimi ya zama matattakala ko tsani wanda zai hau ya samu abin duniya min jahin kaman wata ɗaukaka au malin ko dukiya au sum'atin ko a ji labarinsa au shuhuratin ko ya zama celebrity au khidmatin ko ya samu wani aiki au taqaddumin ala aqrani ko yayi masauran tsararrakin shi fice wannan fitina tana da yawa a cikin mu Allah ka tsare mu wa kadhalika yunazzihuhu ay al-ilma kuma ana so ya tsarkake ilimin nasa an tam'i daga kwadayi fi rifqin fi rifqi man menene fi rifqi man talabathu bimalin min fi rifqi min talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghayrihima bi sababi ishtighalihim alayhi wa taradduduhum ilayhi kai zama yana da kwadayin sai kwadayin sai ya samu abu agun daliban shi ya samu dukiya a hannunsu ya dinga an shi musu 'yan kuɗaɗe ko sai sun dinga mashi hidima su ne 'yan aiken shi su ne masu cefane su ne direbobin shi su ne komai su ne ma'aikatan shi a gida su ke gadin shi ko wasu abu makamantan haka ko ya dinga cin bashin su ya kibiya ko ya kwace musu kuɗaɗe bi sababi ishtighalihim alai saboda ya ga suna shagaltuwa da neman ilimi wa taraddudihim ilai suna kaiwa su kawo a wajensa ya mai da su kaman bayi kama kana al-mansur ibn mu'tamir la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilayhi mansur ibn al-mu'tamir ya kasance baya neman taimakon wani dalibi da ke zuwa gurin sa ko yaya ne yace fi hajatin akan kowace bukata wa qala sufyan ibn uyayna kuntu qad utitu fahma al-qur'an sufyan ibn uyayna yace farkon al'amari Allah ya bani fahimta na samu gogewa a al-qur'ani falamma qabiltu surrata min abi ja'farin sulibtuhu yace tunda na anshi jaka kuɗi a hannun Abu Ja'farin masu sai aka kwace min fahimta ta Al-Qur'ani yace fa nas'alullaha ta'ala al-musamaha ya Allah ka gafarta mana wa an yunziha hu an dani'il makasibi kuma ana so malami ya tsarkake ilimin shi daga munanan hanyoyin neman abinci wa radhiliha tab'an da abin da a ɗabi'ance ana ganin wannan hanya ce makaskanciya, sana'a ce makaskanciya ba ta dace da ɗalibin ilimi ba, wa an makaruhi ha adatan wa shara, da kuma sana'ar da al'adance ko a shar'ance abin ƙyama ce, wa kazalika ya tajannabu mawabi a tuhami wa in ba'udat, ya guje ma wuraren da za su ja mashi tuhuma akan mutuncinsa ko imaninsa ko addininsa ko da sun yi nisa, ma'ana akwai sana'o'in da a cikin al'adan mutane ana ganin ba su dace da masu sharaf ba misali yanzu a ce kana malami zai wuya a ce sana'a ka shine ba na wulakanta wannan sana'a ne ba ina ganin yadda mutane suka kalla ne a ce dan kamasho ne kai a tasha ka wuni kana ihu kana Sokoto Kano Zaria kuma a ce kai ne malami mutane ba su ga ba su ga dacewar sana'ar da kai ba ko ko a ce kai ne maroki a wurin biki a wurin ɗaurin aure misali ko a ce kai ne irin masu yawo da da keken abin ɗin nan wani yaro abin da ake ce masu sweet campo da yara suke ci din nan kana ɗiɗiri ɗiɗiɗi kana ta kada wata wata wata sarewa ga ta kaga bai dace ba ko duk sana'a ce ko kuma jari bola misali kana yawo anguwa anguwa kana kyadi a sai tsohon takalmi da waye to irin wannan sana'o'in da kasancewa ba su dace da mutuncin mutumin da ake kallon shi a matsayin malami ba to sai ka batta akwai sana'o'in da ko ana ganin mutumin da ke karatu yayin su ba a ganin shi a matsayin rashin dacewa to sai ka je sai ka yi su kasuwanci ne sana'a ne noma ne kiwo ne da sauransu mu dai anan zariya daga cikin sana'a da galibin za ga ɗaliban ilimi suna yin ta akwai tela da wuya wani malami da ka sani a zariyar nan ka bincika baka taba jin labarin yayi tela ba da irin ƴan kasuwa din nan masu sai da hatsi masu sai da provision masu sai da yadi masu manoma makiyaya abba sana'a dai wanda a cikin ta akwai karama ko mun gane ka a dauki sana'ar da ɗabi'a ko al'adar mutanen yankin ba sa ganin mutuncin sana'ar ana ganin wannan sana'ar ta keɓanci ne wasu waɗanda ba masu kima a cikin mutane ba ban so in tabuga misali saboda kan masu sana'o'in su ga cewa ana cin mutuncin sana'arsu ko kuma wani yaniyan ba yan shi ga wani mai irin wannan sana'a ya ce ya fasa Allah ya kyauta ya ce wala ya fa'alu shay'an ya tadammanu naqsa muru'ati muru'atin aw ma yustankaru zahiran yace kar kuma ya aikata wani abu wanda abin a zahiri yana rage mutunci ko da a ɓoye ba laifi ba ne wa in kana ja'izan batin akwai abin da zai iya rage maka mutunci a cikin al'umma ko da asali ba ba ba ba, ba haramun bane misali yanzu ka jera da matarka kana tafiya ko da kanwarka ko da ko ma ba da ita ba wata mata da wani abu ya sa kuka jero kuna tafiya asali ba dole ne ya zama haramun bane ya danganta ga me kuke faɗa me kuke yi kuma me alaka ka da ita kuma ga ku a bayyana jama'a amma mutane ba su saba ganin limami na yin haka ba malami na yin haka mutumin kirki na haka ba saba gani ba ko to kaga an ganka da wannan to sai a ga wani bai kyauta ba ko mun gane ko a ce kana tafa kana shan rake akan hanya kana gatsa kana gurgawa ko kana ihu ko ko ko a ka zama irin abin da aka faɗa ran nan ka zama dan kallon kwallo malami ne amma kuma kai dan Arsenal ne ko dan Chelsea ne ko wacece ko wacece a gama kwallon kuma a zo a yi ta musu da kai kuka zama ɗan zaman dandali duk wani wurin teburin mai shayi ko wata wurin mai balangu da kai ake wuni a wurin ana analysis ana tattauna matsalolin mai ake ce musu current affairs to wannan ma bai dace da mutuncin malami ba domin a hankali a hankali mutane suna ganin ka a cikin wannan wurin kimarka tana raguwa tana raguwa tana raguwa ina zaka gane cewa su ma mutanen masu yin abin ma sun san kai bai kamata ka yi ba inda ka fara zuwa alga ta mala har da ku shi ba wurin ka tare da shi ba shi yana ganin wai ya halasta gare shi shi tunda shi mara daraja ne amma kai ka daraja alga ta mala har da ku ko kuma irin yanzu yadda ake layin man nan sai ka je wai kai dan kana malami ka zagaya ka nemi alfarma a zo a ce a shigar da kai ta baya a baka mai duk ga mutane na akan layi bai dace ba domin wannan a dalilin shi kana yin wazi ya ce da Allah gafara can zai wannan ne zai wa'azi akan adalci akan akan nan muka zo muna layi mun kwana a layi ya zagaya aka bashi mai akan wannan kuskuren da kai zai yake san wa'azin ka ko mun gane duk irin wannan to akwai alfama da ma ko an zo a maka sai ka ki ka tibire zai bamu misali akan akan irin waɗannan irin waɗannan abin nan din yace wa fa innahu yu'ridu nafsahu lituhma wa irdihi lilwaqi'a zai gabatar da mutuncin shi din a tuhume shi kuma ya ba wawaye dama su ci mutuncinsa hadha wa qad haqqaqa salafuna ghayatan nazahati li ilmihim wa li dinihim faqad akhraj al-khatib fi al-jami' anna umar ibn al-aziz ibn khattabi qala ya zo a cikin jami'u jami'u jami'ul khatib yake cewa umar na cewa ya ahlal ilmi wal qur'an jama'a mu ji wannan nasiha da umar yake mana mu dalibai mu ustazai yace ya kuma abota ilimi ma'abuta alƙur'ani la ta'khudhu lil ilmi wal qur'ani samana kar ku anshi kuɗi dan ku karantar da ilimi ko dan ku karantar da alƙur'ani fayasbiqakum ad-dunatu ila al-janna sai makaskanta su riga ku shiga aljanna duk wanda ya mai da qur'anin sa da ilimin sa hanyar neman kuɗi to yana nan a taron alkiyama sai ya sha wahala yana ganin makaskanta jahilai suna shiga aljanna وبعث العباس بن موسى امير الكوفه الى الاعمش بألف درهم وصحيفه wani gwamna al-Abbas ibn Musa sai ya aika wa da gwamnan Kufa ne ya aika wa da Amash da takarda empty takarda da kuma wasu kuɗaɗe masu yawa faƙala ya ce uktub li fi ma fi hamin hadithika ga wannan takardar ka rubuta min hadisai a ciki fa akhadha al alfa dirham ya anshi dirhami dubu ya ajiye wa kataba fi lahu fatihatul kitabi sai ya tama shi fatiha a mashi dan dan duniya ne malam wannan malami ina san shi wallahi saboda ya iya maganin shedanu fa ba'atha biha ilayhi sai aika mai da fatiha fa ba'atha ilayhi sai ya aiko da magana mai zafi sarkin a balagaka anna la nuhsilul qur'an ce kai ba wulakanci ba an ga maka ba mai fatiha bane an ga maka mu irin yan siyasa nan na yanzu ne da ba sa iya fatiha haga rashin mu rashin mutunci mu ce ka ba mu hadisi ka rubuta mana fatiha sai fa ba sai ilai sai bai an kame da amsa abalagaka anna nubiul ilma to kai an ce maka muna sai da ilimi ne mu ba sai da ilimi shi sa nayi kuma ka abin na san ka sani ولهذا ولذا قال عيسى بن يونس لم ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وهجته yace wallahi ban san mutumin da bai daukan sarakuna da shugabanni a matsayin wata tsiya wanda wai zai wulakanta kanshi a gaban su ba wai zai muci mutuncin su kuna ba kawai sai sabga sai ya tashi yace kama amash gashi dai talaka ne gashi ya da bukata kuma gashi inda zai ce a bashin za a bashin amma ba ruwan shi bai dauke su a bakin komai ba وكان سفيان بن ينا يقول لجرير ما زلت أحب منذ سمعت ابن شبرما يقول لك yace na ba zunta uhibbuka yace wallahi ina kaunarka tunda naji ibnu shubruma ya ce maka kad ajraitu alayka mi'atan fi kulli shahr wani gwamna ne ya mishi gori yace kai kai algata malam mu zaka wa kaza bayan duk wata muna kawo dinari 100 mu baka fa qulta sai naji ka bashi amsa ka ce amin malika daga aljihunka kake bani an min malil muslimina ko aljihun gwamnati fa qala min malil muslimina sarki yace eh gaskiya ne daga baitul mali ne fa qulta naji ka ce mishi la hajata li fiya to bana ban saki karba ma na musulman ma na na kyale ce daga nan nake kaunar ka na san malamin kirki wa ahada ashabul hadisi li auza'i hadiyatan al-imam abdurrahman ibnu amr al-auza'i dalibai suka hadu suka hada wata kyauta alga ta malam mun ga azumi ya kusa shine muka dan siyo kwai da taliya da wane ne aka dan kawo maka kadan rage wahala ko an mishi haihuwa duk da irin yanda muke din mu muna ganin kyautatawa ne ko sai suka hada sai suka kawo mishi falam majtama'u qala lahum da suka taru bayan an kawo yace to naga sakon Allah ya saka da alkhairi sai yace antum bil khiyari amma kuna da ɗayan zabi biyu in shi'itum qabiltu hadiyatakum walam uhaddithukum in kuna so na karɓa zan karɓa amma fa babu karatu wa in shi'tum haddathtukum wa radattu hadiyatakum ko kuma in ba ku hadisi ku kwashe kayan ku ku dai na ansa amma daga yau dukan ku withdrawn daga wannan makaranta babu karatu tsakanina da ku saboda ba za ku biya ni kuɗin karatu na ba haji yadda suke yi su muku yanzu malami ne ma zai dinga nuna isharar fa ya kamata fa a san abin da za a yi ɗaliban yanzu ba su da hankali suna ganin mu cikin wahala ba za su taimaka mana ba gashi nan su suna tafakin motoci suna ganin malaman suna yawo a ƙasa ko mun gane zama yadda shaidan ya juya mana tunani mu za mu justifying maka mu cewa ai mun cancanta a bamu Allah ya kyauta wato shi sa kamar yadda kullum ake faɗa bin tafarkin salaf jama'a sai an shirya wallahi saboda salaf ba wasa bane abinda suka yi ba irin namu bane wallahi Allah ya sa dai mu samu koda 40% ne mu iya bin su dan wallahi bin su ba zai yiwu cikakken bi al'amarin nasu yana da yana da wahala kaji duk waɗannan malaman ga sunan da yawa haka suke zaman kuma kowanne mun shaji kowanne malami da sana'a shi da yake bai zama danci ma zaune sannan kuma in ma an ɗauko an bashi to zai duba maslahar ya karba ko kai ya karba mun ji a baya Ahmad ibn Hanbal ƴaƴan shi ne fa suka zagaya suka karba bai sani ba da ya samu labari yace na daina cin abincin gidanku har ya mutu bai ƙara cin abinci a gidan Abdullahi ko Salihu ba so da an yi an yi a bashi kuɗi yaki sai aka zagayo suka ce to ba komai a kawo zamu sai da dai zamu yi ansa mu zamu lallaba shi ku kawo ku ba mu aka ba su kawai sai suka hau kan kuɗin mun gane to shi ne da ya samu labari ya ce yanzu dama daga wannan kuɗin kuka dinga bani abinci tun lokacin su suke bashi abinci daga gidaje cikin Allah ya da ba zan ƙara cin abincin ku ba har ya mutu bai ƙara cin har yana kwance ciwon ajali an kawo wata gurasa yana buƙatar ta ya tambaya ce daga ina ne bai wata yi shuru ce daga ina ne ki faɗa mu tace daga gidan wani ne kawai sai ya juya fuskar shi ko ya ce bana bukata wannan wara'un nasu malam extra ne extra wara'un ya suke gaskiya Allah ya gafarta musu yace wa wajjaha ba'dul mashayikhi wa wajjaha ba'dul mashayikh marwa ila Ali ibn Hujr bi shay'in min as-sukkari wal urzi wa thawbin Ali ibn Hujr malamin Imam al-Bukhari ne sai aka tura mishi wani shinkafa da tufafi da sukari aka tura mishi irin da rabon kayan azumi da ake faradda alaihim yaushe a mayar musu qa'ilan fi hadhihi alqasida sai ce sai fada a wake yake ja'ani minka mursalun bi kalamin fihi badil ahya ayhashi wal ahshami fatajabtu thumma qultu ta'ala ta'ala rabbuna za min al-umuri al-izami khaba sa'i la in sharaitu khalaqi ba'da 90 hajjatin bi hutami أنا بالصبر واحتمالي لإخواني أرجي حلول دار السلام والذي آآ آآ آآ سمي والذي سمينته يزرى بمثلي عند أهل الأقول والأحلام سمتنيه نعم يزرى بمثلي يتي جاءني أنك مرسل بكلامي wani ɗan saƙo ya zo daga wurinka ya zo min da wani zance fihi ba'dul aihashi a cikin zancen akwai abubuwa masu tada hankali haish abinda zai tada tsigar jiki wal ihshami da kuma babban magana hasham wanda sai an taru yace fata ajabtu sai na yi mamaki thumma qultu sannan nace ta'ala rabbuna Allah ubangijinmu ya daukaka za min al-umuri al-izami wannan abin da ka aiko sako na abinci da kayan kaza da kayan kaza tare da wato wasiƙa abu ne babba khaba sa'i la in sharaitu khalaqi yace aiki na ya lalace in na saida mutunci na khalaq in na saida rabona na lahira to aiki na ya lalace ba da 90 da mu shekara 94 abin ya faru bayan shekara 90 kenan yace tunda ina abuna lahiya lau ina addini na ba na karɓan kuɗi sai yanzu bayan shekara casa'in in ɓata aikina ba da tas'ina hajjatan bi hutami da wani tarin abin banza hutam tarkacen duniya na karɓa na sai da addini da na casa'in a duniya ina yin sa ana bi sabri wa ihtimali li ikhwani yace ka gani haƙuri da nake yi da kaɗan haƙuri da talauci wa ihtimali li ikhwani da kuma yadda nake jura haƙuri da fitintunu da wautar ɗalibai da sauran al'umma ustazai su ne ikhwani ya ce ƙurajji huru da dara salami da wannan nake fatan in shiga aljanna haƙurin da nake da talaucin da nake ciki wani alibin hudu daga cikin malamai matalauta ga kuma tarin shi tama matalauta waɗanda ba su da kuɗi irin wanda za ka ji an ce rigar sai sun ɓuye su wanke sannan su bari ta bushe su saka su fito ba su da riguna ba su da gidaje ba su da motoci ba su da komai sai ilimin a kawo musu kuma su ƙi karɓa mu kuma muna ma da shi da ma muna kallon na hannun wani kuma an kawo mu karɓa in an mana wa'azi mu ce ba a isa ba ai mu ma kul man harrama ziyartar lahi muke aiki da ita haka malamai suke fara bin wallazi sumtanihi yuzri bi mithli wannan abin da ka mini alama da shi ka mini sima da shi cewa kai identifying dina ni ne wanda ya dace a kawo wannan tarkacen yuzri bi mithli to wannan ai cin mutunci ne gare inda ahlul uquli wal ahlal a ce ka rasa wanda zaka tankara da wannan abin banzan sini ce to wannan kada ya ishe ni na kasa in ana nema a ce wani malami ne aka san cewa an kawo mai shirme zai yadda wani malami ne aka san masu duniya ne to kai ni kai identifying to wannan kada ya ishe ni takaici kai jama'a malaman dafa ba irin ne yanzu bane gaskiya shi sa Allah ya mai ilimin sa albarka to in mun ce muna koyi da su mu kwatanta ko da ba mu yi duka ba mu yanzu kaga duk kowa kowa aka bashi karba zai fi sabilillah ko ni yanzu wallahi gwamnati ya kuma da kuɗi wallahi ba zan ki karba ba yau sai dai na karba in ta Allahumma sallim sallim ko kuma ne wani abun arziki da su amma kawai wai in ce ba na so irin na Malam Albani ka san Malam Albani ne ya je gun Yakowa ya kai mishi wani report da Yakowa ya sa su rubuta mishi akan aikin haji ran da zai tafi ma daga nan bai da kuɗin da ya sha mai a motar shi malam burfiyu namu shi ya ba shi kuɗi ya sa a mota suka tafi suka je suka yi aikin kuma aka kawo ta jaka cike da kuɗi aka ba shi ya ce "Ah, ni ba don kuɗi na yi ba wanda ya kai shi ya ringa ba mu labari ya ce ni na ji haushin abin da malam ya yi wallahi ga mu cewa ba mu ma ci abinci ba kuɗin mai ma sai da aka taimaka mana ga kuɗi muna gani malam ya ce a ku mun gane Allah da ya kyauta malam ya ci gaba da cewa an jabirin oke can sama kine da ce an jabirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu maja yace la tata'allamu al-ilma litabahu bihi al-ulama kar ku dinga koyan ilimi dan ku yi goguriyo malamai ce ai uwa mun sani uwa ba jahilai bane ehe wala tatamaru bihi sufa ku ku dinga jayayya da jahilai kana malami ka je facebook kai raddi ai maka kai masu wani raddi su ma su yi maka ka rubuta su rubuta kai bidiyo su yi bidiyo ka zama jahilai su mai da kai kaman wani sakarai kana malami yau ka yi ma masu rake gobe ka yi ma mpos jibi ka yi ma 'yan suwa ne su ma su yi bidiyo kai ma ka yi to wannan ya zama almumarat ma'asufaha ba yake malami ba ne kuma gani wala litataru tata litajtazu bihil majalis litatazu bihil majalis to ga wani abu da nade ina faɗa masu cewa ina so ne ilimi saboda na zama irin malam albani ko irin malam jafar su ne masu neman abinda suke nema kawai shine su samu kujerar ilimi to shi ma ba abin neman ilimi ne da shi ba ka dai a cikin hadisi don jibu gaba ka ya cewa wallahi malam ni ma so nake na zama irin malam albani ina da'awa to rudin shaidan ne kai ilimi a farko abin da ake so shine kai ilimi dan kai aiki da shi ka tsira a wurin Allah kai ilimi dan kai aiki da iliminka ka tsira a wurin Allah idan wani abu ya biyo baya to riba kafa ce kuma jarabawa ce sai kai fatan ka gama lafiya amma cewa ni manufata so nake na zama malam albani ko malam jafar me yasa kake so sai ka zama irinsu so da kaga sun shahara sun yi farin jini kowa na son karatunsu Allah ya musu gamdakatar shi kake nema kenan kuma gane jama'a yadda shi yake mana talbisi to ba daidai bane ana neman ilimi ne aslan dan ai aiki da shi ji abinda annabi ya ce faman fa'ala zalika fannarun naru ce duk wanda ya aikata haka to wuta wuta ana aikanta ce fannarun naru ana cewa kuma fannaran nara ai ihzarun nara ihzarun nara ko annarun naru ai annaru maw'iduhu annaru maw'iduhu ko wani kwatan ko a kaddara wani abu kwatan kwatan haka wannan hadisi ne sahihi jama'a yana cikin sunan ta ibnu maja da littafin ibnu hibbana sahih sa da hakim da baihaqi cikin shu'ab da wurare mabambanta sun kakkawo shi gashi nan hadisi ne da yake sahihi da haka jama'a mu kiyaye ana neman ilimi ne dan mene dan a samu wato a san addinin Allah kuma abota mushi kuma hadisi yana da shawahid da yawa daga Ibn Umar da Abu Huraira da Huzaifa da Kabu dan Malik da Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda duk da yake wasu hadisan suna da wasu maganganu yace wal ma'ana litahizu wat tahayyuz huwa tamakkun wato ka samu kai ma a baka majalisi wat taqarruru wal muradu bihi la tumkinu fi qulubin nasi litakunu sadaran fil majalisi kar ku zama kuna so sai kun samu ilimin sa ku zama ku ne a gaba fa innahu min ashaddi agharadid dunya zama a gaban mutane yana daga cikin hanya mafi tsanani take mai da kai dan neman duniya ku fi hadin masadiri la tukhayyiru ay wal, wal, takhtaru bihil majalisa zati shuhra dan dan a dinga zaba muku wurare na musamman a ce anan za ku zauna ku tafsiri ko in kun zo taro a ce ga wuri na musamman ga high table ka zama kai kullun ana zaben ka a cikin mutane wa tajlisu fi sadriha kana so saboda an zo ga ka cikin ta ce har ga ta malan dawo nan sama dawo kan high table a wani kai za kai za ka bude man taro da addu'a yace wa fi badil masadir aidan litajtari'u litajtari'u kar ku domin ilimi dan ku zama kuna da jur'a ya zama bakin ku yayi kaushi ba kwa jin shakka kowa wa hadha alwa'idu liman lam yurid bi ilmihi shay'an min alkhairi ghairi hadha wannan wannan alƙawarin azaban ya shafi mutumin da bai nufaci wani alkhairi ba sai wannan in ka nufaci alkhairi kuma ka nufaci wannan din to da sauki yace wallahu yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha to kuma Allah da mai dai alƙawarin azaba yana iya zartar da wannan alƙawarin yana iya kuma yayi maka ahuwa ya yafe maka Allah ka yafe mana gaba ki daya malam yace wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala qala ibnu sulaym ke cewa law anna ahlal ilmi sanu ilmahum wa wada'uhu inda ahlihi lasadu bihi ahla zamani da a ce malamai sun sun sun mutunta ilimin su sun sanya shi a inda ma'abotan shi suke wato su da ɗaliban ilimi suke harkar ilimi su ne ma'abota ilimi ‘yan uwansu ɗalibai ko ya ce inda lasadu bihi ala zamani da za ka ga sun zama jagorori a zamaninsu wannan shi abu ne fada bakar gumi Allah ya gafarta mai yana nan a zaune a majalisin shi ɗin nan a kaduna aikin da kawai yake kenan amma duk shugabannin ƙasar najeriya suna neman addu'a a gunshi musulmansu da arnansu suna neman shawarar shi suna shakkarsa abakar gumu ne fa yaje yaje NDA fa ana ana ana ana wani rikicin addini 1988 sojoji sun kama mutane da yawa yazo kai ce ku tashi ku tafi ko ba wanda ya ce farar hula ba jama'a kawai ce ku tashi ku tafi abun ya juya ya shiga motar shi ya tafi kuma shikenan ta wuce saboda kwarjini saboda ilimin shi kawai ya tsare kuma har yau baya duniya yana da wannan kwarjini kamar ina waɗanda su ba haka suke yi ba malami da irin rigar sarki malami da irin motar sarki malami da irin matar sarki malami da irin tunani da irin gida da irin abincin sarki dole dole mutane su dinga mai kallon cewa shi ma mugu ne irin sarkin shi ma barawo ne irin sarkin shi ma macuci ne irin sarkin ko mun gane jama'a in ka sa irin rigar mutum dole ai maka kallo irin nashi in ka irin ka al'adanta irin al'ada shi dole ai maka kallo irin yadda ake masa kallo shi zaka bai da nake faɗa koran nan cewa bai yiwa malami ya shiga siyasa irin wannan da in ka shige ta za a iya ci maka zarafi kuma ya ce wai shi bai yadda a ci zarafin shi ba ya fito ya magana irin ta 'yan siyasa kuma ya ce masu harkar siyasa ba za su mishi martani irin yadda aka saba wa 'yan siyasa martani ba ba zai yiwu ba ko wato shi yana so ya yi irin abin da suke yi amma shi a mai treatment differently ba zai yiwu ba jama'a kamar magana da muka yi ne kwanaki da daɗewa bai yiwuwa ka dinga sa mutane laƙubba ka ce kai ba za a sa maka ba ka ce wane saruriya wane madakhila wane kutubiya wane albaniya duk lafazin da ka ga dama ka sawa mutane ka ce ƴan kaza ne su kuma ka ce sai dai kawai a ce maka sunan ka musulmi kawai ko ahlus sunna kawai ba ka isa mutane su ma suna da baki su ma suna da fushi su ma sun iya yarfe ko mun gane jama'a in ka in ka shirya maka wannan to kai amma ka san fa za a yi maka Bahaushe ya ce, baki bai san amsar da za a bashi ba, ya san abin da zai faɗa bai san amsar da za a bashi. So da haka duk malamin da zai je ya shiga cikin irin wannan dagwalgwalin siyasa, to ya san fa dole dole sai ya biya farashi. Malam Ibn Ibn Mas'ud yake cewa walakinnahum badaluhu li ahli dunya. Amma sai suka saryar da ilimin su ga 'yan duniya li yanalu bihi min dunyahu dan su samu duniya a gun 'yan duniya. Fahanu ala ahliha sai malamai suka wulakanta a gun ƴan duniya jama'a suka zama ƴan duniya ba sa kallon darajar su yace sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallama yaqulu annabun ku naji yana cewa man ja'ala al-humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma ukhrata akhirata akhirati wanda ya maida duka damuwar shi kwaya daya ita ce damuwar tsira a wajen Allah sai Allah ya isan mushi akan sauran damuwar duniya damuwar shi ta lahira wa man tasha'abat bihil humum wanda ko ya rarraba wato abin nan ya rarraba ya kakkasa damuwarsa akan komai fi ahwalid dunya ya biye wa duniya lam yubalillahu fi ayi audiyati hawaqa ba ruwan Allah da shi duk inda ya ga dama ma ya fada duk inda ya ga dama ya shiga fita babu ruwan Allah da shi wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato hadisi ne sahihi yana cikin musannad ibn abi shayba da littafin ibn maja da wasu wurare mabambanta da yake isnadin da yana da dan rauni amma dai a ƙarshe dai yana da shawahid da suka inganta shi za mu saurara nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi